أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih da take nan niyame a nijar kenan muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a duk inda kuke sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan wato shine darasin mu na 225 muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani littafi na farko littafin daf'u hamil tirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdulkadir arrazi za mu tashi ne a cikin suratu qaf a mas'ala ta dubu da ashirin da uku a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid malam yace fa in qila idan an ka ce aina jawabul qasami ina amsar rantsuwa take fi qaulihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala qaf wal qur'anil majid kina Allah yana rantsuwa da alqur'ani wanda yake mai daraja mai daukaka to kuma kasami a larabci na buƙatar jawab malam yace to kulna zamu ce fihi wujuhun malamai sun ce akwai fuskoki daban-daban ahaduha na farko annahu mudmarun waɗansu malamai suka ce amsar an ɓoye ta taqdiruhu yadda za a kaddara ta kenan wal qur'anil majid innahum mab'uthuna ba'd al maut lalle tabbas za a rayar da su bayan sun mutu الثاني أمسى تبي وسنك أن قوله تعالى فتر الله سبحانه وتعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم shine الجواب القسمي kenan ba mutumar bane an ambace shi shine cewa tabbas mun san abinda ƙasa ta rage na jikin su an gane ko wallamul mahzufa wallamu mahzufatun kenan lamun an shafe ta ta jawabul qasami ba ta qasamu ba kenan laqad alimna ma tanqusul ardu minhum nan wannan lamun sai ta zamanto lamu jawabul qasami ce ba lamul qasami bace irin waccan ta laqad kai wallahi laqad kenan wagga tun da rantsuwa ta gabata kenan laqad alimna ma tanqusul ardu minhum tabbas mun san abin da kasa ta rage na jikin su kenan wallamu mahzufa lamun an shafe ta li tulil kalami saboda magana ta yi tsawo ba kai tsaye an ka kawo amsar ba shine abin da ake nufi taqdiruhu za mu kaddara shi laqad alimna mun sani haƙiƙa tabbas kama fi qaulihi ta'ala kamar da zuciyar fadar Allah subhanahu wataala qad aflaha man zakkaha kenan can wato da an kai rantsuwa an ka ce wa shamsi wa duhaha sannan an ka ce wal qamari wasu ka ce wa wawul atfi ce kenan an yi atafin rantsuwa akan rantsuwa wasu sun ka ce a ita ma wal qamari da sauransu wawul qasami ce kenan rantsuwa rantsuwa daban-daban ne akai to inda an ka ce qad aflaha man zakkaha wasu sun ka ce shine ajjawabul qasami kenan laqad aflaha man zakkaha sai zama to kenan saboda tsawonsa ne akai haka kuma da an kace kasa ta an sa abin da ta rage domin ya tabbata a cikin hadisi kowane dan adam kasa za ta ci shi banda ajabu zarab to ajabu zarab wani kashi ne da ake bayan mutum nan ba ana nufin ajab ba mamaki domin shi wancan sannan kuma azanab na ana nufin sunan wani abin nan ne domin azambu zunubi ne azanabu kuma wutsiya ce zanabu in an yi manunun fatha to wannan kashin shi kadai ne wato kasa ba za ta iya ci ba wanda da gare shi ne ake hada dan adam da gare shi aka fara halitta dan adam da gare shi kuma za a abin nan kenan lokacin da kashi na farko da za a fara halitta kenan dan adam tunda dan adam ya taba zama digon mani ba ana nufin daga nan aka fara ba tunda dan adam ba da kashi aka fara halitta sa ba sannan kuma ta nan za a fara hada shi wanda kuma ilimin zamani ya bincike ya nuna cewa wannan kashin baya wato narkewa ko da dan adam ya kore gaba daya sannan kuma wannan kashin an nuna cewa wato kasa ba ta cin sa mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma hadisi ya tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallam banda annabawa inna allaha harrama alal ardi an ta'kula ajsad al anbiya Allah ya haramta ma kasa ta ci wato jikin annabawa da kuma ba annabawa ɗaya ba malamai suka ce da bayan Allah na gari waɗanda Allah bai so kasa ta ci wato wato naman su ba sai mu fahimci wannan الثالث أمسى تأكو أن قوله تعالى كنا أمسى دا تجواب القسم شيني فضل الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد kenan dan adam ba zai wani furci ba face akwai mala'iki halarce wanda yake rubutawa ko mu ce mala'iku guda biyu kamar da unsu malamai suka ce to kenan sai ya zama to kenan shine jawabul qasami kenan dai a takaice an yi sabani wanda kuma sai ka nemi alhasfu abubuwan da an ka shafe a larabce sannan kuma da dalilul hasfu me yasa aka shafe wace hikima ta sa aka shafe misali anan malamai suka ce saboda mutum ya tafi duk ya kaddara irin abubuwan da za su zuwa sai aka shafe amma da an ambace shi kaga da abu guda zaka ambata wato hikam na alhasfu kenan eh mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 2024 Allah ya ce malam ya ce kenan fa in kila idan anka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah ya ce wa habbal hasid da kuma alhabba wato kwaya in an ce kwaya ba wadda ake sha ba kwaya ta wato abin da ake girbewa alhasid abin da ake girbewa kina almahsud ne fa'ilun bi ma'anal maf'ul suratu qaf aya ta tara wa arada bihi mala yace abin da Allah yake nuhi da alhabba kwaya alhasid wadda ake girbewa yace to fa adafa shay'a ila nafsihi sai danganta abu zuwa ga kansa wal idafa taqtadi al mughayara shi ko an yi idafa yana nuna abubuwa daban-daban ne in muka ce kitabullahi littafin Allah to ai Allah daban littafin sa daban duk dake alqur'ani magana Allah ce ba ai bambantawa tsakanin sa da Allah ko ko in an ka ce kitabu zaidin littafin zaidu to ai zaidu daban littafin sa daban don mu gane abin da kyau shine yace taqtadi al mughayara tana nuna akwai bambanci bainal bainal mudaf wal mudaf ilayhi tsakanin abinda an ka danganta da wanda an ka danganta zuwa gare shi an gane ko domin mun ka ce kitabu sai mu ce wato shine wato kitab shine mudafun ilaihi shi kuma Allah alkitab mudafun Allahi mudafun ilaihi ko kuma ce kitab mudafun zaidin kenan mudafun ilaihi haka ake faɗar su malam yace to kunna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi wa habba wa habba wa habba zar wa habba zar al hasid da kuma ƙwaya ta abin da ya fito na shuka shine azzar'u alhasid wanda za a girba awin nabat alhasid ko ko tsiro wanda yake habban nabati kinan ƙwaya ta annabata tsiro alhasid wanda za a girbi kinan an shafe kalma ta azzar'u ko annabatu ko kuma alhabbuna an hankalta mishi ƙwaya ne alhasid wanda za a girbe ta almahsud tana an ka bambanta duk da yake ƙwaya ita ce abin girba to amma na an hankalta ma ita ƙwaya zatin ta alhasid an hankalta ma abu ne wanda ana girbarsa sai an ka samu wata ma'ana الثاني waɗansu malamai sun ce anna idafatu shay ila nafsihi ja'izatun a danganta abu zuwa ga irinsa zatin sa kenan ja'izatun abu ya halatta inda al-ikhtilaf al-lafzain saboda lokacin da lafazi biyu suka bambanta kenan sai zaman tuna an hankalta mahabbu ita ce kwaya zatin ta al-hasid kuma abu ce da ana girbarta kama fi qawlihi kamar da yazo cikin fadar Allah ta'ala madaukakin sarki haqqul yaqini gaskiya ta yaqini to ai ita gaskiya ita ai yaqini to an hankalta ma haqqun gaskiya ce abu ne wanda ba ƙarya ba yaqinin kuma wanda an hankalta ma zuciya ta yi yaqinin sa ta tabbatar da shi suratul waqi'a aya ta 95 da kuma wa hablal warid kuma inda Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi dan adam kusa daga wato jijiyarsa ta alwarid ta wuya wannan guda biyu wanda in ta katse mutum zai mutu to ai jijiya ita ce a hablul warid to an hankalta ma hablu ta yi kama da igiya ne alwarid kuma kama abu ne wanda yake warid daga warada ne kama abin da yake gittowa mato ma'ana tana gicce a cikin jikin dan adam misali kenan suratu qaf aya ta 6 wa darul akhirah da kuma darul akhirah ya an ce darul akhirati to ai shine ad-darul akhiratu shi yasa Allah kira ta ad-darul akhiratu a cikin suratul a'raf yace wa darul akhiratu khairul lil ladina taqun a cikin suratul yusuf kuma ya idafa yace wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw sannan kuma wa'ada as-sidqi alladhi kanu yu'aduna suratul ahqaf aya ta 16 wa'ada as-sidqi alqawli na gaskiya to ai alqawlin shine gaskiya amma da yake akwai alqawli na ƙarya sai an ka ce wa'ada as-sidqi alqawli ne wanda yake ba na ƙarya ba wannan shi ne abin da ya kawo kina an hankalta ma bambancin ma'anar kalmomin duk da yake abu guda ne mas'ala ta gaba sai mas'ala ta wato dubu da ashirin da biyar malam ya ce fa in kila idan anka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah ya ce anil yamini wa anil shimali qa'id anil yamini akan damarsa wa anil shimali akan hagunsa qa'idun akwai wanda yake zamne sun ka ce qa'ida ne akwai mala'iku guda biyu ba ana nufin suna zamne ba ma'ana sun lazimce shi kamar yadda mai zama ya lazimci wurin da yake zama walam yaqul Allah bai ce ba qa'ida ne guda biyu wa huwa wasfun lil malakaini sifa ce ta mala'iku guda biyu allazaini waɗanda su guda biyu din nan sabaka zikruhuma an batun sai gabata bi qaulihi inda yace idh yatalaqal mutalaqiyani lokacin da masu haduwa biyu suke haduwa suratu qaf aya ta 17 malam yace kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi anil yamini adama saqaidun akwai wanda azzaune wa anil shimali da wanda ahagu qaidun akwai kuma wanda azzaune illa sai dai shi annahu hadafa ahadahuma Allah ya shafe ɗaya daga cikin su ba a kawo shi ba lidilalatil mazkuri alaihi domin ɗayan zai nuna shi kama ƙala sha'ir kamar yadda sha'ir ya ce nahnu bima indana mu game da abin da yake gun mu wa anta kai kuma bima indaka game da abin da yake gun ka radin wato ka yadda kinan mun yarda war ra'ayu mukhtalifun ra'ayi kuma ya bambanta kenan nahnu bima indana raduna wa anta bima indaka radin sai shafe ɗaya daga cikin su wa qala akhar ɗaya daga cikin larabawa kuma yake cewa ko mu ce sha'ire yake cewa ramani bi amrin ya jefe ni da wani al'amari jifa ba irin wanda ake gani ba jifa ta magana ta sharri da zargi da kage kuntu na kasance wa walidi da mahaifina bari'an wato na barra kinan mun barra to kenan ramani bi amrin bari'an kuntu bari'an wa walidi bari'an sai ce bari'an wa min ajli tawi ramani saboda abin kiyayya ya jefe ni da wannan abin ba dan saboda gaskiya ba an gane ko at-tawi asalin tawa shine abin da an ka nadi kinan saboda kiyayyar da an nade cikin zuciyarsa wanda ya kace ni wato ya tiggine ni yana wato ya fusata saboda ita ya tiggine ni ko yake kokarin wato tona min asiri domin tiggina tana nufin wani lokaci ma'ana mutum ya saka gaba sai ka bashi bayani الثاني نبي أن فعيلا da anka kawo fa'ilan yastawi fihi alwahid wal ithnani da abin da yake daya da biyu wal jam'i da jam'i ko uku abin da ya sama duka ana iya kawo fa'ilun qala Allah ta'ala Allah yace wal mala'ikatu mala'iku ba da zalika bayan haka zahirun suna wato taimakon manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tahrim aya ta hudu bai ce zuhara'u ba kenan zahirun yana iya zamantowa na mutum ɗaya ko biyu ko uku ka'idun ma haka kenan ba a bukata sai an ce an shafe guda wakila malam yace wadansu suka ce inda malam ya kulka idani abin da yasa bai ce qaidani ba ri'ayatan li fawasil surati don saboda a hankalta ma karshen sura an gane ko saboda tana karewa ne da wato harafi ولقد خلقنا ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد كاجا قال دالون إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد كاغنا ما يقال دالون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد an gane ko ya kare da dalun kina an ka hankalta ma fawasil waɗanda suka gabata da sun ka zo baya amma in yace ka'ida ne kaga sai wannan fawasil kin su wato samu tangarda ba za su samu daidaituwa ba balin shi yasa shi yasa an ka ce wannan to kinan ko mu ce an hankalta mu duka guda biyu da ma'anar da kuma wato wato da kuma lafazin duka guda biyu an hankalta musu in mun ce ka'idun yana nufin kenan an shafe guda din koko ka'idun yana nufin dukkan su kenan bai ce ka'ida ne ba sai amfani da abin da zai ta fuskar ma'ana zai ba da yadda ake so ta fuskar lafazi zai ba da abin da ake so wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 2026 malam yace fa in kila idan an kace kai fa qala ta'ala ya akai Allah ce alqiya fi jahannama kenan inda ce alqiya ku jefa wal khitabu li wahidin kuma guda ne ake ma wa huwa maliku khazinun nar shine malik mala'iki mai tsaron wuta khazinun nar mai tsaron wuta to kuma yace alqiya yace kullu zamu ce fihi wujuhun malamai suka ce abin da yasa aka kawo shi da siga ta mutum biyu ahaduhuma na farko ma qala hul mubarridu abinda wani malamin lugha da ake cewa mubarrid yace anna tasniyatal fa'il wato a kawo fa'ili kamar na mutum biyu uqimat maqama tasniyatil fi'li kamar an tsayar da ita ne matsayin aiki na mutum biyu litta akidi dan karfafawa bittihadihi ma hukman saboda sun hadu cikin hukunci domin in ka jefa so biyu kamar mutum biyu ne kowane yayi jifa daya misali ka annahu qala kamar dai Allah ya ce alqi jefa alqi jefa kenan an hankalta ma wannan wa nadhiruhu tamkar irin wannan qaul mul qais magana umrul qais sha'iri ne na jahiliya inda yace qifa nafki ku tsaya mu yi kuka kidan kamar yana nufin yana nufin qif qif ne sai ce qifa qifa yace ai qif qif kamar an maimaita fi'ilin ne asani na biyu wanda sun kace ba haka ake nufi ba a kenan da an kace alqiya kamar alqi alqi ne asani amsa ta biyu annal araba su larabawa kasiran ma so da yawa yurafiqu ar-rajulu minhum ithnaini wato mutum biyu ne ke tafiya tare da mutum ala alsinatihim akan harshen su khitabul ithnaini sai zamanto sun saba da fadar magana ga mutum biyu fa qalu sai sun kace khalilayya wato abokanai na guda biyu tana yiwa guda ne koko sun fi biyu din ma wa sahibayya abokanai na guda biyu saboda cin al'adar su mutum biyu ne suke abokantakan mutum waqifa koko su ce ku tsaya wasmuda koko ku yi mamaki shine usmuda an gane ko inda cewa antum samiduna kuna masu mamaki ko kuna masu dariya ko wargi ko shagala shine usmu da kenan ba dariya ba wa uja ko in malamai sun fassara da dariya suna nufin mai dariya kamar bai dauki abu da muhimmanci ba ba dan asalin kalmar haka shi ba wa uja ko ko karkata an gane ko yana nufin mutum ɗai ko biyu ko fiye da biyu din ma saboda al'adar su mutum biyu suke rakiyar mutum wala hawi zalika da abin da ya hakama da haka qala al farra'u farra'u yace sami'tu zalika min al arabi kathiran naji laraba suna da wannan uslubi da dama qala yace wa an shadani ba adhum sashin su yamin wake fa qultu li sahibayya sai ni ce ma abokanai na guda biyu la tahbisa la tahbisana kakku tsayar da mu bi naz'i usulihi dan mu cire asalin wannan tarayuwa icce ne wajtazza shiha ku ciri shihan wato wani icce kenan da ake ce ma shiha menan kan mu tsaya mu tsaya jiran wannan iccen mu nemi wani icce wancan ta rayuwa yana da wahala fa qala sai yace la tahbisana kada ku tsayar da mu mutum biyu wal khitabu li wahidin kuma mutum guda ne yake magana saboda al'ada mutum biyu suke da kiyan mutum bi dalili qawlihi saboda da yace li sahibi li sahibayya an gane ko ga abokanaina ko ko li sahibi ne ina ganin ba sahibayya ba domin shi in ya ce li sahibayya kenan mutum biyu ne kenan li sahibi ya kamata a rubuta amma su wajen wasali su rubuta li sahibayya qala yace wa anshadani abu thawr abu thawr kuma shi yayi mini waƙe in ji shi wannan malamin farra'u fa in tasjurani in kun yi min tsawa yabna affana ya kai ibnu affan tana yiwa yana nufin wani mutum da ake kira ibnu affan ba dole ba sai sayyidina usman yace an zajir sai in wato saurari wannan kashedi da kuka yi mini da wannan tsawa kenan wannan ba ana nufin tsawa ayi kuwa ba ana nufin kamar kashedi ina fata an fahimce ni wa in tada'ani in kun bar ni ahmu irdan mumanna'a kinan ahmu zan kiyaye ahmuni wato kinan ahmini ahmi zan kiyaye wa in tada'ani in kun bar ni ahmi zan kiyaye to bai ce ahmi ba saboda jawabu sharti ne irdan mutumci mumanna an wanda an ka hana kinan mutumcin da ya kamata a kare in kun ce in kare shi ina kare shi in kun ce in yi shiru ina yin shiru na kinan nan kaga ya kawo shi a matsayin mutane amma ko mutum guda yake nufi dan ya ce tasjurani bai ce tasjuruni ba amma sai ce yabna affana bai ce yabna affana ba wannan kuma uslubi ne wanda ana amfani da shi wato a cikin wato yaren larabci malam yace wa qala murul qais murul qais yace khalilayya ya ku abokanai na guda biyu marrabi ku shuɗe da ni ala ummi jundubin akan ummi jundub naqdilu banatil fuadi mu biya buƙatocin zuciya almu'azzabi wadda an ka azabtar kenan wadda ke cikin wahala wahala ta so yake nufi to nan khalilayya kenan nan sun ce yana nufin kamar mutum ɗaya saboda galibin laraba mutum biyu suke wato rake mutum sai zama to har ya ma zama al'ada gare su ko ko mutum ya manta ya ce khalilayya amma ta rayuwa mutum biyu ne sun maƙala sannan ya ce alam tara anni kulla ma ji'tu tariqan kaga dan dan ya nuna maka cewa mutum ɗaya ne ake nufi alam tara shin baka gani ba anni ni kulla ma ji'tu duk lokacin da nazo tariqan ina mai kwankwasa kofa wajidtu wajadtu biha tiban zan samu tsiban wato kamar kamshi wa illam ta tsayyabi ko da bata saka turare ba kana jin tana kamshi saboda yawan amfani da shi da take yi kinan nan sai zamanto biyu ya ce amma mutum ɗaya ne athalisu amsa ta uku annahu amrun lil malakaini wato umurni ne ga mala'iku guda biyu allazaini sabaqa dhikruhuma waɗanda an ka ambace su bi qawlihi wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kinan wa ja'at kullu nafsin kowace rai ta zo ma'aha tare da ita sa'iqun akwai mai gaggaba kenan wanda ke kore da ita wa shahidun akwai mai shida kenan biyu suratu qaf aya ta 21 sai anka ce to alqiya kenan da shi sa'iqun da shahidi sai anka ce musu alqiya ku jefa ku jefa a cikin wutar jahannama to wannan shi dai ne abinda wato malin ya kawo karshen wannan mas'ala to kenan sai ya zamanto alqiya ko dai ya zamanto wato fi'ilin ne ake son a maimaita sai an ka hankalta mu maimaita aiki kamar mutum biyu ne suke aikata shi kenan ta akidi na kamar a ce alƙi alƙini alƙi alƙi ko kuma a'a saboda su larabawa mutum biyu khitabi na mutum biyu galibi wani lokaci suna kawo shi koda mutum ɗaya ne saboda al'ada ce a can da mutum biyu ne suke rakiyar mutum galibi ko kuma abu na uku a'a mala'iku guda biyu ne aka yi magana da aka ce alƙiya ba guda bane saboda mi saboda an ce waja at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid akwai sa'iqun akwai shahid wannan shine a takaice dai abinda wato ake son a ce wallahu ta'ala alam mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 1027 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya aka Allah ce ghayra ba'id suratu qaf ayata 21 inda anka ce wa uzlifatil jannatu an kusanto da aljanna lil muttaqin ga masu jin tsoron Allah ghayra ba'id ba ta da nisa walam yaqul ghayra ba'idatin amma bai ce ghayra ba'idatin ba wa huwa wasfun lil janna alhali kuma shi sifa ce ta aljanna malam yace kulna zamu ce li annahu ala zilatil masadir yazo akan wazani ma'auni na masdar a cikin ilmu safi kenan wato kazzabir kamar azzabir was-salil da as-salil wal masadir shi ko masdar yastawi fil wasfi kenan da azzabir da as-salil duka masdar ne shi ko wal masadir shi ko asalin masdar yastawi fil wasfi in an yi sifa sifa da shi to yana daidaita a cikin shi biha a cikin shi al muzakkar muzakkar namiji a ce misali fulanun adlun kaga an ce adlun adalci to fulanun adlun namiji kenan wal mu'annas da kuma mu'annas a ce fulanun adlun ba a cewa adlatun aw ala hafil mawsufi ko ko a'a an shafe wani abu ne shi yasa an ka ce ghaira ba'id kenan wa uzlifatil jannatu ay makanin makanan ghaira ba'id kenan uzlifatil jannatu wato makanan ghaira ba'id wuri ne ba mai nisa ba shi an ka shafe makan wakilal jawabai ne malai yace duka wadanga amsoshi guda biyu da zamakhshari imamu zamakhshari ya kawo su rahimahullah Allah ya ji kansa kenan ya faɗi inda ya samu wannan mas'ala din mas'ala ta gaba mas'ala ce ta dubu wato da ashirin da takwas ko da kafin mu je wannan ba'id wani lokacin ai an ce yana iya ɗaukan mutum ɗaya ko biyu ko uku ko mu ce abu ɗaya ko biyu ko uku inda an kawo wani mala'ikatu ba da zalika zahir kinan ma wannan yana iya ɗaukan wannan kinan sai zamanto nan ma ko a cikin sifa wani lokacin fa'ilun ko da bai zo ga masdar ba yana iya ɗaukan wannan ma'ana yastawi fihi al-muzakkar wal mu'annath da sauransu mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 2028 malam yace fa in kila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wata'ala ghayra ba'id ba ta da nisa an kusanto da aljanna ba da qawlihi bayan an ce wa uzlifatil jannatu an kusanto da aljanna suratu qaf aya 31 bi ma'ana qurribat ma'anar shi qurribat an kusanto da ita to an ce ai an kusanto da ita ba sai an ce ba ta da nisa ba malam yace kullu zamu ce fa'idatu fa'idarsa at-takidu karfafawa ka qawlihim za a ce huwa qaribun mutumin nan yana kusa da mu gaira ba'idin bai da nisa kidan dai a ƙara ƙarfafa magana di wa azizun a ce a shi mai daraja ne gaira zalilin ba kaskantacce bane ai shi kenan mai daraja ai shine ba kaskantacce ba amma dan a ƙarfafa magana shi yasa aka kawo wannan malam yace mas'ala ta 1029 fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce inna fi zalika a cikin wannan bayani da akai la dhikra akwai abin tunatarwa liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya suratu qaf aya ta 27 wa kullu insanin kuma dukkan dan adam lahu qalbun yana da zuciya an gane ko sai dai babu wanda da zuciya biyu ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfi bal kullu hayawan duk abin da yake da rai a yana da zuciya yace kullu zamu ce al muradu abin da ake nufi bil qalbi da zuciya huna ana al aqlu hankali kaza qala ibn abbas kawai haka ne ibn abbas radiyallahu anhuma Allah ya yarda da shi da babansa ya ce wa alis sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin قال ابن قتيبة wani malami da ake kira ibn Qutayba yace lamma kana alqalbu lokacin da zuciya ta kasance mawdi'an lil aqli can ne wurin da hankali yake to kanna bihi an to an ya kamata ce anhu kanna sai yayi kinaya yayi kamar ya boye abin bai zo da shi karara ba bihi da shi hankalin anhu daga zuciya tunda can ne hankalin yake sai an kace mai dake da zuciya amma ana nufin wanda yake da hankali an gane ko wannan shi dai ne abin da ya kawo to an din nan bai kawo hu ba ba mu sani ba masu rubuta littafi suka manta ko kuma malami ya manta bai kawo shi amma ya kamata a ce kan nabihi anhu ina fata an fahimta to kuma tabbas hankali yana cikin zuciya ilimi yana cikin zuciya ba cikin kwakwalwa ba sai dai kwakwalwa tana iya taimaka ma zuciya wajen aiki don Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha kaga zukata da suke hankalta da su bai ce ba admighatun wato dimag kamar da malam Sheikh Muhammad Al-Amiri Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin muhadara ta shi ko ta fatawa da ya bada amsa ya ce Allah bai ce admighatun ba kuma a cikin addu'a'ul bayan in kadiba cikin suratul hajj ya kawo wannan bayani da dai sauransu sannan kuma ilimi yana cikin zuciya dan Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm shi alqur'ani ayoyi ne bayyananu suna cikin zukata wadanda an ba wato ilimi kaga fi inji malamai sun kace tufidu zarfiya tana nuna wurin da abu yake duk da turawa kuma da ake musu karya ma suna cewa abu cikin zuciya ne yake ilimi yana cikin zuciya haddata na cikin zuciya a ga yanzu misali za su ce ila a bishe sa par, par son coeur da faransanci par coeur ake cewa bishe par coeur ya haddace ta zuciyarsa da english kuma a ce by heart ta zuciya ba a cewa by mind da haka wannan ya kamata mutane su fahimci shi wanda suke cewa wato ta abin nan ne ba a amfani da shi الثاني نبي كو باي برين با اتشو باي برين الثاني نبي أن المراد أبند أكي نفي لمن كان له قلب غوند يكي زوجيا واعن زوجيا ما يفهمتا واعن ني نن دغا الوعي ني واتو فهمتا وتعيها أذن واعية تو واعن مذكر ني سي أتي واعن زوجيا ما يفهمتا لأن من لا يئي قلبه ودومين وند زوجيا شباتا فهمتا فكأنه لا قلب له كما دي بايا da hankali na ma'ana to zuciya ba ta da amfani kenan wa yu'ayyidu zalika abinda ke karfafa wannan qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wata'ala wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins mun halitta saboda jahannama da yawa daga cikin mutane da aljannu Allah kai mu tsari suratul a'raf aya ta 79 179 sai Allah ce lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata wanda ba sa hankalta da su kinan kuna ana nufin akwai abin wa'azi ga wanda yake da zuciya wanda yake fahimta da ita yake hankalta to wannan shi ne abin da amsar da shi malam ya kawo to yanzu zamu dawo cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab wato mas'ala ta 170 malam yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wata'ala fadhakkir bil qur'an ka tunatas da alqur'ani man yakhafu wanda yake tsoron wa'id wato abin nan wato kamar a ce gargadi ko tsoratarwa to asalin shi wa'idi ne sai an ka ce wa'id an kai madalun kasra da wanda ke tsoron gargadi ne sai a ce man yakhafu wa'ida sai a yi madalun fatha amma da yake akwai ya'un ta idafa da anka shafi sai an kai madalun kasara dan ka gane akwai abin da aka shafi man ya khafu wa'idi ne ina fata an fahimce ni da haka da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan kakka zo dan in an ce wa'id in fatha gare shi sukuni za a yi in za a tsaya in kasara gare shi sukuni gare shi in za a tsaya yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan kada ya zo ya sa tsammanin fatha ce domin wani lokaci ana iya a jarrabi mutum a san komi ne don haka wa'idi ne asalin magana ba man ya khafu wa'ida ba a man ya khafu wa'idi ne an shafe ya'un sai aka yi kasra aka yi madalun kasra don ta nuna asalin wato abinda wato aka shafe idan muka duba Imam Yaqub cikin Qurra'ul Ashra shi ya karanta fa zakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'idi kuma in ka je na karanta wa'idi ka tambaya wace kira'a ce ke karanta da ita kaka ce babu wannan wallahu ta'ala a'lam To, mas'alar da za mu tashi a kanta yanzu sai cikin wato abin a malin yace hadhihi al-aya wannan aya ta dullu tana nuna ala khususi tazkiri akan kebantuwar wa'azi bil qur'ani da alqur'ani biman yakhafu wa'id Allah ga wanda yake jin tsoron tsoratarwa ta Allah ko narkon Allah yaji malaman zaure ko wato abin nan azabar Allah ko kyacewar Allah wa qad ja'at ayatun ukhar wadansu ayoyi sun zo ta dullu ala umumihi tana nuna cewa gargadin ya shafi kowa ka kaulihi ta'ala kamar fatar Allah subhanahu wata'ala fa zakkir kai wa'azi inna ma anta muzakkir kai mai gargadi kai mai wa'azi ne suratul ghashiya aya ta 21 nan kuma ana magana kafire ne to kinan ko in an ce man ya khafu wa'id mumini to koko inna ma anta muzakkir ana magana kafire ne kinan ya shafi kafire ya shafi mumini inna ma wanda ke jin tsoron azabar Allah shine mumini to can kuma ana zancen kafire ne lasta alaihim bi musaitir wa qawlihi ta'ala da kuma fata an kace inda illa man tawalla wa kafar kinan kaga har da shi gargadin ya shafe shi wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wataala wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyya kamar yadda mun kai wahayi gabanin ka haka mun ka turo muka da alqur'ani shi kuma wanda yake da yaren larabci ne duk da yake wadansu wahayi ba da yaren larabci bane wa sarrafna fihi min alwa'idi mun ka jujjuya jujjuya muka kawo shi a salo daban-daban alwa'idi kenan gargadi da salo daban-daban la'allahum yattaqun dan saboda yattaquna su ji tsoron Allah ko su ji tsoron azabar Allah ko su ji tsoron ranar tashin alkiyama aw yuhdithu lahum dhikra ko ko alqur'ani ya sanya su su yi tunani ya gadar musu da tunani kenan suratu taha aya ta 113 kenan wannan ya shafi kowa da kowa malam yace to wal jawabu amsa anna tafkira bil qur'ani amun gargadi da alqur'ani ko tunatarwa da alqur'ani ya shafi kowa da kowa illa annahu lamma kana al muntafi'u bihi to lokacin da ya kasance wanda ke amfanuwa da shi gargadin ko wa'azin huwa man yakhafu wa'idallahi wanda yake jin tsoron wato azabar Allah ko narkon Allah sara ka annahu mukhtasun bihi sai kasance kamar dai shine ke banta da shi kama ashara ilaihi qawluhu ta'ala kama yadda Allah ya ishara zuwa ga irin wannan wa dhakkir kai tunatarwa ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna dhikra domin tunatarwa tanfa'ul mu'minin tana amfanuwar mu'minnai to nan mafhumul mukhalafa kenan wa'azi baya amfanin wato wanda yake ba mu'mini ba an gane ko kuma Allah ya bayanin wannan wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara wannan wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin suratu dhariyat aya ta 55 malam yace kama ta qaddama nadhiruhu kama yadda tamkar irin wannan mas'ala ya gabata miraran so da yawa to wannan shine sai mai tahqiqin wannan littafi ya kawo number 2 Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi sai kadiba karkashin littafin a number ta biyu yace unziril mas'ala kadiba a mas'ala ta 21 da mas'ala ta 67 da mas'ala ta 151 min hadhal kitab daga wannan littafi nan zaka samu wannan bayani to yan uwa musulmi wannan shi ya kawo mu karshen wato suratu qaf a cikin waɗannan littattafai guda biyu yanzu kuma za mu shiga ne cikin suratu az-zariyat cikin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin suratul zariyat mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi sai kawo number 1 ya rubuta alama ta ɗaya kenan in ka duba ƙasa zaka ganin wani bayani da aka rubuta ƙasan ta wato takarda kenan yace Ibn Ashur ya ce Allah ya masa rahama ana kiranta suratul zariyat an gane ko bi isbatil wawi kuma ana tabbatar da wawan a ce suratul zariyat an gane ko kina an yo hikaya waɗannan kalmomin da sun ka zo farkonta tunda wazzariyat ne sai an ka ce suratu wazzariyat yace to Imam al-Bukhari haka ya mata unwani ma'ana ya sanya mata wato ababin da yayi bayani kanta ya kawo sunanta a cikin littafin shi na kitabut tafsir amma ana nufin ba littafin sa na tafsiri ba ana nufin a cikin littafin sa a inda kebance wurin da yayi bayani kan tafsiri Ibn Atiyya ma haka ya kirata a cikin tafsirin sa da kuma alkawashi a cikin talhisu tafsir wani malami yake kira alkawashi da kuma imamu al-qurtubi kuma ana kiranta suratu zariyat ba tare da an kawo wawun ba sai a yi a takaita bayani akan kalma wadda wato eh, wato kalmar da bata zo cikin wata sura ba in ba ita ba a cikin surorin alqur'ani kina an ce az-zariyat suratu zariyat ba dole sai an ce waz-zariyat domin ba babu wata sura wadda waz-zariyat ya zo ko kalmar ta az-zariyat ta zo balle a ce wanda a sa ta da wawun da a bambanta ta da wadda ba ta da wawun sannan kuma imamu tirmidhi haka ya sanya mata suna a cikin babinsa wato littafinsa da ya kawo bayani kan tafsiri inda ya kawo bayani kan tafsiri sannan kuma jamhurin malaman tafsiri da kuma cikin littattafai na alkur'ani da aka rubuta na gabascin duniya da na yammacin duniya haka an ka sanya mata suna an gane ko in an ce mashriqiyya da maghribiyya wato na gabascin duniya da kuma yammacin duniya ta musulmi kenan kadima da sun ka wato gabata wadanda an jima da rubuta su abin da yasa kuma an ka sanya musu wannan kalima da an ka sanya mata kalima da suratul zariyat domin wato wannan kalima bata zo ba da wannan siga ta azzariyat duk da yake fi'ilin ya zo ko tasrifin kalimat amma kalima ta azzariyat din ne bai zo ba domin wannan fi'ilin zaka iske ya zo a cikin alkur'ani ko kuma sauran ishtiqaqat cikin ta ana iya samun su to amma da kalima ta azzariyat bata zo ba cikin wata sura wadda ba ita ba a cikin alkur'ani kuma makkiya ce bil ittifaq kinan wannan bayani Sheikh Mustafa Al-Adawi ya dauko shi daga Ibn Ashur domin inda Allah subhanahu wataala ya kawo wannan kalma duk da yake ba azzariyat bane misali wadrib lahum mathal al-hayati ad-dunya kama in anzalnahu min as-sama' fakhtalata bihi nabatu al-ard fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah kaga nan tadhruhu na ana rufin tana sheke shi kuma zariya tana nufin iska mai shekewa ko kuma abin da ya kama da haka da maganganun da malamai suka yi kinan kalmar da a takaice ta taba zuwa cikin alkur'ani amma ba da wannan siga ba shi yasa da an kira ta azzariya ta an san wannan kalma ba za ta taba samun ta ba in ba cikin wannan sura ba wallahu ta'ala alam mas'alar da za mu tashi akan ta mas'ala ta farko sai mas'ala ta 1030 malam yace fa in kila idan an ka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce inna ma tu'aduna la sadiq hakika abinda an kai muku alƙawali gaskiya ne suratul zariyat aya ta 5 was-sadiqu shi ko kalma ta sadiq wasful qa'ili ana siffanta wanda ya magana ne la wasful wa'adi ba alƙawari ake siffanta mai gaskiya ba shi wanda ya alƙawari shine ake siffanta mai gaskiya malam yace kulna zamu ce qila za a ce sadiqun ana kiran an kawo kalma ta sadiqun mai gaskiya bi ma'ana masduqun abin gaskatawa ne ka kamar dai kinan kafin din sai ka dauke ta ka kinan ka qaulihi na sai an ka shafi qaulihi din ishatir radiya a cikin suratul haqa an ka ce fa huwa fi ishatir radiya qutufuha daniya wato shina cikin rayuwa mai yarda ma ana nufin wadda Allah ya da ita wa ma in dafiq da kuma inda zuwa da ma in dafiq inda Allah ya ce khuliqa min ma in dafiq an halici da adam daga ruwa dafiqin mai tunkuda amma ana nufin madfuq wanda an ka tunkudu saboda wurin da ruwan yake kinan inda yake cikin halittar da adam ko mace ko namiji yana wato abin nan wurin da yake jijiyoyin kinan su ne za su haɗu a tunkudo ruwan amma waɗansu malamai suka ce dafiq babu matsala yana iya zamantowa nan bi ma'anar fa'il domin ruwan idan an hankalta ma wurin da yake ciki ya tunkuɗo shi to amma sashen ruwan na farko ai na baya za su tunkuɗo shi kuma yana iya zamantowa dafiq waqila waɗansu malamai sun ce ma'anahu abinda ake nufi la sidqun kenan la sadiqun kenan la sidqun lalle abinda aka muku alƙawari gaskiya ne kenan sai zamanto nan can magana ta farko an kawo ismul fa'il ana nufin ismul maf'ul nan ko an kawo ismul fa'il ana nufin mastar malam yace to fa innal masdar domin shi masdar qad qad jaa yazo ala wazni ismul fa'il akan wazni na ismul fa'il ka qaulihim qumtu qa'iman na tsayu tsayuwa nan qa'iman masdar ne duk da yake irin wannan bai cika yawan zuwa ba masdar yazo ala akan wazni na ismul maf'ul ko kuma ismul fa'il amma ana samun shi wa qaulihim da fadarsu lahiqtu lahiqat bihimul la'ima wato zargi ya haɗu da su ai allaumu kenan wani lokaci an kace allaima yana zamantowa masdar ne na lama yalumu amma wannan galibi sima'i ne ba a cika jin shi ba wato jin shi ake yi daga larabawa amma ba ba kiyasi bane domin masdar galibi na fi'ili sulasi mai harafi uku sima'i ne ba kiyasi bane kamar yadda malamai sai dai an yi takribin su in ka diba ana dan takribin su ko cikin alfiya ya kawo ana iya takribikin su mai nuna mastar mai nuna kamar tafiyar abu ko rashin zaman sauri daya sai a same shi ala wazni fa'alan jala ya julu jawalan misali an gane ko dara ya duru dawaran amma wannan duka kiyasi ne sai an koma cikin qawamis za a samu hakikanin mastar kin wallahu ta'ala alam to kenan sai ya zamanto nan ko ya zamanto la sadiq kenan ana nufin la masduqun ko ko la sadiqun la sidqun ne ko kuma a'a la sadiq na an ce alƙawalin gaskiya ne alƙawalin mai gaskiya ne amma ana nufin wanda ya faɗi maganar ake nufi shi kenan magana ta ƙare mas'ala ta gaba sai mas'ala ta dubu da talatin da ɗaya malam ya ce fa in ƙila idan an ka ce kai fa ƙala ta'ala ya ake Allah ce innal muttaqina haƙiƙa masu jin tsoron Allah fi jannatin suna cikin aljanna daban-daban wa uyunin da kuma wato mari-mari na ruwa kenan marmaro kenan ko a ce wato tafki-tafki na ruwa الذاريات سورة الذاريات آية 15 والمتقون su kuma su jin tsoron Allah la yakununa fil jannati ba za su kasance cikin aljanna ba fil uyuni kuma su kasance cikin ruwa sai da su zamanto cikin aljanna ma ba cikin ruwa ba malai yace kullu zamu ce ma'anahu abinda ake nuhi annahum su fil jannati suna cikin aljanna wal uyuni da kuma idanun ruwa ko marimarin ruwa alkathira alkathirati masu yawa muhdaqatin bihim waɗanda su ruwan sun kewaye su min kulli nahiyatin ta kowace nahiya wa hum fi majmu'iha suna cikin aljanna kuma suna tsakiyar waɗannan ruwan ake nufi kin ruwan sun kewaye su la fi kulli ainin ba ana nufin kawai an sa su ba suna cikin kowane idanun ruwa sun shiga ciki domin bayyuwa su kasance haka wa nadhiruhu tamkan wannan qawluhu ta'ala fadar Allah innal muttaqina su yan aljanna fi jannatin suna cikin aljanna wa naharin da kuma koramu domin nan nahar anhar ake nufi dan can ya ce fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min khamrin ladhatin lisharibin wa anharu min asalin musaffa kinan da aka ce wa nahar ana nufin koramu daban-daban suratul qamari ayata a wato 54 li'annahu bi ma'ana anhar gashi nan ya ce ana nufin koramu illa annahu adala anha sai dai ya kauce ma wannan kalma ta anhar sai ya kawo ta nahar ri'ayatan lil fawasil dan saboda ya hankalta ma wato fawasil karshen ayoyi kuma saboda larabci da ma nahar wani lokaci jinsi ne na ya daukar jinsin koramu ake nufi wannan kuma wato korama korama kenan wannan shine abin da ake so a ci kenan da ya an ce suna ciki ba ana nufin suna cikin tsumbulbul ba a ruwan sun kewaye su kamar suna cikin su ne cikin ni'imar su kenan malam ya ce to mas'ala ta gaba sai mas'ala kenan da za mu tashi a kanta mas'ala ce ta 171 kenan a cikin littafin da fa'uyi hamil tiraba an ayatul kitab domin shi kawo ayat da take akan jerin ayoyin alqur'ani malam yace a mas'ala ta 171 a cikin littafin da fa'uyi hamil tiraba an ayatul kitab قوله تعالى فطر الله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين شن يازو مكا نن هل تنبيتي أما السؤال للتحقيق تبس يازو ما حديث ضيف إبراهيم آه لابار متن باكين النبي إبراهيم المكرمين أبن جرم ماوا مالن يتي لا يخفى بزي بويوبا ما بين هذا النعتي سكان أبن أكوي سكان صفة ومن أوته دا أبن كما إت صفة ذات صفة تاشي minat tanafi na daga wato kore juna ko rashin alaka rashin daidaito fi zahiri a zahiri li'annan na'ata domin ita sifat sigatu jam'in siga ce ta jam'i al-mukramina yana nufin ba mutum ɗaya ba ba biyu ba uku ba koko ba abu ɗaya ba biyu ba uku ba domin mukram shine ɗaya to mukramina masu yawa an gane ko wal man'utu shi ko abinda an ka wanda sifat ta siffanta shi lafzun mufradun ɗaya ne kalima ta daif tana nufin daifu baƙo to mukrami ne kuma ba guda ba ina da cewa ad-daiful mukram wal jawabu amsa anna lafzata ad-daif kalima ta daif a larabci in ji malam tutlaqu ala al-wahidi ana amfani da ita akan mutum ɗai wal jam'i da jam'i li anna aslaha masdar domin aslin ta masdar ne dafa kenan a ce dafa yudifu daifan kenan aslin shi masdar ne yin aikin fa nuqilat min al-masdariyati ila al-ismiyya sai an ka ɗauko ta daga masdar an ka bata ma'ana ta suna kenan sai zaman tonin suna take nufi kama ta kaddama fi suratul baqara kamar yadda gabata a cikin suratul baqara mai tahqiqin wanda littafi sai kawo number 2 in ka diba wato number 2 zaka ga yasa unziril mas'alatil al-ashira kenan ka diba mas'ala ta goma min hadal kitab can zaka wannan bayani ko kuma ce kalima ta daif tana nufin wato kina asalinta daga bako ne aka ciratar da ita ko ko daifi ibrahima ibrahima ma'arifa ne daifi kuma wato an yi idafa shi zuwa ga ma'arifa to an yi idafa abu zuwa ga ma'arifa yana iya daukar wato abin nan yana iya ɗaukar ma'ana wato ta jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu an'amallahi la tuhsuha ko kuma a ce ya koma suna ne na jinsi suna na jinsi shi ko suna na jinsi yana iya komawa wato jam'i kenan shi yasa ya ce inna haula dhaifi fala tafdahun bai ce inna hadha dhaifi ba kenan waɗannan baki na ne fala tafdahun wattaqullaha wala tukhzun a cikin suratul wato al-hijr a kissa ta annabi wato lutu kenan to wannan shi ne abinda malam ya kawo a karkashin wannan mas'ala sai ka gane alaka da yasa an kace ad-dayf al-mukramin dayfa ibrahim al-mukramin mas'alar da zamu tashi akan ta sai mas'ala ta 1032 malam yace fa in kila idan an kace kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace wa tarakna mun bari fiha a cikin wannan garin ayatan aya lil ladina yakhafuna al-azab al-alim ga to ga mutane suke jin tsoron azaba mai radadi suratul zariyat aya ta 37 ai fi qura qaumi lutin a cikin garuruwan mutanen annabi lutu ake nufi wa qura qaumi lutin su ko garuruwan da annabi lutu yayi wa'azi a cikin su ya zauna laysat mawjuda babu su fa kaifa tujadu fi hal alama to ya za a yi a samu alama a cikin su malam yace kulna zamu ce ad-damiru damiri fi qawlihi a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala da anka ce fiha a cikin ta a'idun ila tilkan nahiya yana koma ne zuwa ga yankin wal buqa da kuma gurbin da suka zauna wurin da suka zauna la ila madaini qaumi lutin ba yana koma ne zuwa ga mutanen annabi lutu ba mutanen garuruwan mutanen annabi lutu madain jam'i ne na madina gari kenan ina fata amince duk dake ana samun wani wuri sai a kiran shi madain to wannan sunan shi ne amma madain ana nufin garuruwa kenan damiri ya koma ne zuwa ga yankunan ake nufi ina fatan an fahimce ni kenan wata rakna fiha fin nahiyat ko fi albuqaat tun da yake garuruwan sun ruguje babu su an ɗauke garin an juyi kenan ku babu zance a ce cikin garin ake nufi ana nufin yankin ake nufi asani na biyu annahu aidun ilaiha yana koma zuwa ne zuwa ga garuruwan an gane ko walakin sai dai fi bi ma'ana min kenan fi da anka ce fiha ana nufin min sashi ake nufi kamar fi kaulihi ta'ala kamar yadda zo a cikin fadar Allah subhanahu wataala wa yawma nab'athu ranar da zamu taro zamu tado fi kulli ummatin a cikin kowace al'umma shahidan mai shaida suratul nahl aya ta 87 an gane ko fi kulli ummatin cikin kowace al'umma ana nufin min kulli ummatin domin ma akwai aya wa yawma nab'athu min kulli ummatin a cikin wato abin nan a cikin nafsu sura cikin suratu wato suratun nahali sai dai fi kulli ummatin shine na farko min kulli ummatin shine na biyu to nan sai zaman to wasu malamai sun ce fi kulli ummatin ana nufin cikin kowace al'umma min kulli ummatin cikin kowace al'umma na za a taro su duk da yake inda yace fi kulli ummatin yana nufin wannan mai shaida cikin su za a fiddo shi an gane ko kenan yana cikin su min kulli ummatin ko yana nufin daga cikin su ne an ka fiddo shi kenan kowanne yana bada wata ma'ana an gane ko kenan sai zama to wata rakna fiha ana nufin minha mun bari daga waɗannan garuruwa kenan daga daga waɗannan garuruwa ma'ana abin da ya faru gare su ko kuma minha ana nufin daga sashen su tunda akwai sashen su ma'ana akwai dan sauran burbushin su da ya saura wanda ana iya samun wato wa'azi daga cikin sa kamar yadda Allah ce tilka wato zalika min anba'il qura naqussuhu alayka minha qa'imun wa hasid wannan wato labarin alqaryuni wanda muka baka daga cikin garuruwan akwai qa'imun wanda yana tsaye wa hasidun akwai kuma wanda ya ruguje sashin su ya ruguje sashi yana nan kina akwai dan burbushin su wanda mutum in ya je zai gani kina haka waɗansu malamai sun ce kenan nan minha ake nufi daga gare su ko kuma yankin daga yankin ana iya samun wa'azi domin da aka juye su har yanzu wannan yankin yana nan wa qaulihi ta'ala kuma wannan yana kama da fadar Allah wala warzuquhum fiha ku ciyar da marayu fiha a cikin duke su ai minha daga gare ta suratul nisa'i aya ta biyar duk da yake malamai suka ce to na ana iya cewa daga gare ta amma bai sa Allah bai ci ba minha sai ce fiha sun kace saboda ana iya kasuwanci da duke sai zamanto ciki ne ake cikin riban ne ake ciyar da su idan aka duba cikin tafsir na at-tahrir wa tanwir zaka ga wannan kuma zaka in ka duba cikin muwatta malik inda aka kawo zancen dukiyar maraya zaka ga akwai bayani da aka kawo daga sinna Umar mai kama da wannan bayani wa yu'ayyidu hadha alwajhu abinda ke karfafa wannan magana maji'uhu domin wannan ya zo musarrahan bihi Allah ya faɗe shi kararrafi suratul ankabut a cikin suratul ankabut bi lafzi min sai kawo lafzi na min bai kawo fi ba fi qaulihi ta'ala inda Allah ce wala qad tarakna minha ayatan bayyinatan mun bar aya daga waɗannan garuruwan aya bayyananna li qaumin ya'qiluna ga mutane masu hankalta na fata an fahimce ni in mun ce min bayaniya ce kenan abin da ya faru daga duk waɗannan garuruwa waɗannan yankuna ko kuma mun ka ce min ha sashen su kenan sashen garin abin da ya saura na aya wanda ake gani burbushin sa suratul ankabut aya ta 35 thumma qila sannan an ka ce al aya abin da ake nuhi da aya atharu manazilihim gurabu alamomi na gidaddajin su ko gidajen su alkhariba waɗanda suka ruguji daga alkharabu ne wakila wadansu sun kace hiyar hijaratul lati abqaha Allah ta'ala sune duwatsu wadanda Allah ya bari hatta adrakaha har waɗanda sun ka iske su awailu hadhihi al-umma farkon wannan al'umma duwatsun suna wanda aka yi musu ruwa wa qila da sun ka ce hiyal ma'ul aswad ruwa baki alladhi yakhruju min al-ard da ke fita daga cikin ƙasa wanda wurin an ka halakar da waɗannan mutane to ala ayyata hal dai duk abin da an ka iske a wannan wurin ba laifi a iske duwatsun ba laifi a iske ruwa babbaku a wannan wurin ba laifi a iske baraguzan gidajen su duk suna zamantowa aya duk ma wani abun da za a iskewa nan zai zamantowa aya ba dole ba sai an keɓanci wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1033 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wa min kulli shay'in dukkan abubuwa da muka halitta khalaqna zawjayn mun halicci nau'i biyu namiji da mace az-zariyat aya ta 49 ay sinfaini ana nufin biyu mace da namiji kenan sinfi biyu ko nau'i biyu malam yace ma a annal arsha tare da cewa al'arshin Allah wal kursi da kursi wal qalamu da qalami wanda ke rubutu wancan a cikin lauhil mahfuz kenan واللوح ده لوح المحفوظ لم يخلق منها إلا واحد بقى هالتشبي بقى yace kulna zamu ce kila abin da aka ce ma'anahu abin da ake nufi wa min kulli hayawanin dukkan abin da yake yana da rai khalaqna zakaran aw unsa kidan mun halicci namiji aw unsa kidan wa unsa kamata a ce ko duk da yake autana ya zamantowa bi ma'anar wawu kidan namiji da mace shine abin da ake nufi wa kila waɗansu malamai suka ce ma'anahu min kulli shay'in dukkan daga dukkan komai to shahiduna hu wanda kuke ganin sa da idon ku khalaqna sinfaini mun halicci abubuwa ne guda biyu kan laili wan nahar kinan da nau'i biyu ake nufi na abubuwan da kuke gani kamar dare da yini wa saifi wa shita'i da kuma lokacin zafi shine as-saifi wa shita da lokacin sanyi ko hunturu kenan wan nuru wa zalama wa zulma da kuma an-nuru haske wa zulmatu da kuma wato duhu domin an ce az-zalama an kai malamun fatha ya kuma jam'i ne na az-zalim az-zalimi amma an ce az-zulma an kai malamun sukuni ya kuma duhu kenan sai ai hattara الظالم جمع الظالم كما الكتب جمع الكاتب كما الحفظ جمع الحافظ والخير والشر mun halicci alkhairi da sharri kenan kishiyoyin juna wal hayatu wal maut da rayuwa da mutuwa an gane ko kewa kenan wal khairi wal sharri wal hayati wal mauti wal da rayuwa da mutuwa wal bahri wal barri da kuma wurin da ruwa suke da kuma wurin da tudu ne kasa ce was sama'i wal ardi da sama da kasa was shamsi wal qamar da rana da wata wal hawi zalika to in ma mun ce haka nan da to shi al arshin ina kishiyarsa an gane ko to amma sai da an ka ce min ma tushahidu kullu shay'in tushahidu abinda kuke gani ina fata an fahimce ni sai da mun to abinda ba ma gani bai shiga ciki ba ko kuma min kullu shay'in khalaqna zawjaini ko mi mun halici nau'i biyu sai da mun to amun ne makhsus ba dukkan komai ba a'a abubuwan da Allah subhanahu wataala ya so su zamanto namiji da mace sai zamanto ba komai ake nufi ba ina fata an fahimce ni ko kuma min kullu shay'in khalaqna zawjaini ko mi an halici abu biyu tunda hadda wuta wannan ta waya akwai plus da moins sai an samu wato wannan sannan take bayarwa sai zaman to kenan biyu ake nufi ko kuma a ce Allah ya halicci komai namiji da mace amma mu ne ba mu sani ba tunda idan muka duba za ku iske itatuwa ma ai namiji da mace ne dabino namiji da mace ne misali wuta ma wannan da muke amfani da ita akwai namiji da mace akwai plus akwai moins sannan kuma idan muka duba dukkan al'amura za ka iske to shi al'arshin to namiji da mace tana yawa sinadari ne guda biyu misali an halicce su namiji da mace amma tunda ba magani ba mu sani ba shikenan mu bar sani zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ne kenan sai kuma abu na gaba wanda zamu iya karawa karkashin wannan to shi shedan an ce wa min kulli shay'in ko dai mu fitar da shi shi bai da mata tunda Allah bai ce shedan yana da mata ba wasu suna ganin shedan da kansa ne yake haihuwa yana da sinadari biyu ne sai da matoto nan ma ai akwai sinadari biyu wasu kuma suna ganin a'a shedan yana da mata Allah bai faɗe ta ba tunda Allah ya ce min kulli shay'in khalaqna zawjayn akwai dai mas'ala wadda ana zambi jiruwa da ita wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba tunda Allah ya ce yana da zurriya a fatattakhiduna huwa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu maganganu ne na malamai akwai su jibgi eh mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1034 malam yace fa in kila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace huna anan fafirru ila Allah ku yi gaugawa zuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala suratul zariyat aya ta 50 wa qala subhanahu kuma Allah yace fi mawdu'in akhar a wani wuri wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu Allah yana tsoratar da ku wato kansa suratu ali imran aya ta 28 an gane ko kuma wannan guda biyu ne akwai wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wa ila Allahi al-masir wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wallahu raufun bil ibad ay hattara masu hadda alqur'ani wa ila Allahi al-masir shine farko sannan wancan na biyu malam yace to gashi an ce ku zo zuwa ga Allah kago an ce ka zo zuwa ga abu ai bai dace a ce kana jin tsoron sa ba kuma an ce ana tsoratar da kai Allah to ko in ko an tsoratar da kai daga Allah kenan ko ai gudu ya kamata kai ba ka zo inda Allah yake ba kenan sai zamanto in an ce wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu fa firru min Allah na ba firru ila Allah ba malam yace kullu zamu ce ma'ana qaulihi abinda ake nufi fafirru ila Allah ku gaugawa zuwa ga Allah ai ilja'u ilaihi ku nemi maƙagyauta inji malaman zauri ƙagyauta wato ku nemi mafaka ila Allah zuwa ga Allah ilaihi zuwa ga Allah bi tawbati ta tuba da tuba kenan wakila waɗansu malamai suka ce ma'ana abin da ke nufi fafirru ku gudu min uqubatihi daga uquba Allah azaba shi ila rahmati zuwa ga rahmarsa wa ma'ana qawlihi amma abinda ake nufi da fatar Allah wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu Allah yana tsoratar da ku kansa ay yukhawwifukum Allah yana tsoratar da ku azaba nafsihi azabar da zai muku da kansa aw iqaba nafsihi ko azabar da zai muku da kansa an gane ko kuma an ce da kansa ba dole ba mala'iku zai sa su yi aishi Allah shi yayi azabar domin shi ba da umarni aka yi ta kuma shi halicci abin da za a yi azaba kuma ba za a yi azabar ba sai in yaso wa qala zajjaju wani malami da ake kira zajjaju yace ma'ana nafsihi abinda ake nufi da Allah yana tsoratar da ku kansa iyahu kansa ka annahu qala kamar dai Allah ya ce wa yuhadhdhirukumullahu Allah yana tsoratar da ku iyahu yana tsoratar da ku Allah kama qala subhanahu wa ta'ala kamar da Allah ya ce yuriduna wajhahu suna nufatar fuskar Allah kina ma'ana suna yi don neman yarda Allah suratul kahfi aya ta 28 duk da ke yuriduna wajhahu ba cikin kafi ɗaya zo ba ya zo a cikin suratul an'am an gane ko da haka sai a yi hattara duk da yake abin nan ai iyahu ana nufin Allah da kansa fa zahara sai ya bayyana annahu la tanaquda bainal ayatayn babu tanaqudi tsakankanin ayoyin domin nafsahu din shi Allah ake nufi kinan wajhahu din kuma Allah ake nufi to duk da yake nan da yace iyahu Allah ake nufi wannan ana nufin Allah amma wannan sai an yi hatara kai ya saba ma aqida ta ahli sunna wal jama'a domin ba a cewa Allah bai da fuska sai dai yana da ita ya take shi ne ba mu sani ba shi yasa wani lokacin in an ka ce kullu shay'in ihalikun illa wajha hukumi zai halaka banda Allah eh haka nan ne banda Allah amma ba a kore fuskar a ce Allah bai da fuska domin ya faɗi cewa yana da fuska kuma inda an ka ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram komi zai kare zai mutu wa yabqa wajhu rabbika fuska ubangijinka za ta wato yi saura to ba a cewa kawai fuskar Allah ɗaya za ta yi saura ana nufin Allah zai yi saura to amma kuma ba ana nufin Allah bai da fuska ba a ana nufin yana da fuska amma shi san yadda take yadda ta dace da shi to kuma wannan yake nuna cewa ashe da an ka ce wa nufiha fi suri fa sa'iqa man fi samawati man fil ardi illa man sha Allah duk wanda ke cikin samai da kasai zai mutu sai wanda Allah ya so kina nufin akwai wadanda ya yi busa ba za su mutu ba sai ake nuna cewa su ma za su mutu don ya ce kullu nafsin za'iqatul maut to wannan aya ta wa yabqa wajhu rabbika tunda su waɗannan ba su ne wajhu rabbika ba don ya ce kullu shay'in halikun illa wajhahu to tunda Allah ɗaya zai yin saura kidan ya nuna cewa duk abinda ba shi ba din zai mutu ko da a wannan busan bai mutu ba kamar yadda malamai suka yi bayani ya kamata mu fahimci wannan to ƴan uwa musulmi lokacin mu yayi muna halin sa kuma insha Allah ta'ala anan ya kamata mu dakan ta sai darasin mu na gaba idan Allah ya kaddara ba mu iko da dama za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته